kaga kai yayin da yayi da wannan ya munzune jini ya fito can za a yi rubuta dama ba nemi lafiyan ba shi zan nemi zama babu ya aka yi gaba kaɗan wa mata qabla al-hawli bayan an yanke kafar ma kafin ya karan sai da ya mutu da aka yanke dan kensan ya riga ya higa ciki to ka san dama al'adan kensan nan za a fara yankewa in ya gagara sai nan in ya gagara sai nan to yi farko ma inda za ka san zai mutu din zan gaya maka kensa nan ake yanka yatsa kun gane ko in ya riga sai idan sawu daga idan sawu sai ina to yi dama da gwiwan ya karya ai dama mutuwan zai yi da dan nan baya baya ya karya to aka yanke idan sawun ya riga sai a yanke gwiwar sama yi farko ma mazibar a gwiwan ya fara yi kuma gwiwan an yanke yi ya yi da to nan gaba ina za a yanke sauke mana yana abubuwan da Allah kan wani nan gaba kuma ina za a yanke babu inda za a ƙara yankewa yi babu kuma zai mutu dama sababiyar sababiyar ce ta mutuwa to kaji wannan ayawo ne ko ya sa ba ma sai da na Usman ba duk wani babban malami Allah ya ba mutum daraja karka masa irgilanci idan ko malamin yayi rayin gaskiya wannan yi kenan dole ne a masa hukunci in ba yi da gaskiya ka gaya masa gaskiya idan yana da wani abu da zai maka dan ba yi da gaskiya ka faɗa to za su yi faɗa da Allah eh in yana ga ya fi karfinka Allah ya fi karfinka amma a kurin malami mai tsoron Allah ka zo za ka masa wani irgilanci to ba in ka taba yi da Allah za ku yi fada amma yi malamin ya ƙi Allah a kan biya wasan zuciya ka gaya masa gaskiya idan ma yi wani abin kaddara Allah ta biyo ta kai ta same ka to a lahira za ku yi shari'a kuma kai za ka yi ga aljanna shi zai ga wuta zai ga wuta saboda haka duk wanda ya bar gaskiya gaya masa gaskiya gaskiyan Allah yake dubawa Allah shi ne mai gaskiya
وسكب من فضل وسكب من فضل ورؤه في بئر قباء فما نزفا بعد وبرلا وبرلا النبي صلى الله عليه وسلم aka zuba min wasa gaba aka zuba min balal wuru'i da ya alwala ya rage ruwan alwalan fi biyar kubai akwai wani rijiya a kuba ana gidansa da biro aris sai da aka ɗau ruwan alwalan annabi aka zuba fa ma na zafat ba ƙara ya yi rijiyan ba kullum ka za ga ruwa bindim bindim in ka je in ka je ba guga sai ka ji bindim to wannan ruwa ya kaga ba zai ƙare ba ruwa ya taru ba ƙara ya yi ba ba ba da bayan wannan
wa ba zaka fi bi'irin kana na fi dari anas falam yakun bil madinati azaba minha
wa ba zaka annabi yayi tobi fi birin kana fi dara anas akwai rijiyan da yake gidan anas annabi da ya tofa wannan rijiyan balam ya kun bil madina da azo a duk madina ba samu ruwa mai zaki irin wannan ba babu ruwa mai zaki irin wannan saboda wannan ruwan ya gamu da yawon annabi sallallahu alaihi wasallam wa marra ala ma'in fasala annahu annabi zai fice da wani rijiya ya tambaya yace wai ku jama'a me sunan wannan rijiyan ne muna tambaya sunan rijiyar muke tambaya aka yi faƙila lahu ismuhu bai san za ka ji a sunan wannan ruwan rijiyar bai sanu wa ma'uhu wa ma'uhu milhun aka je ruwan rijiyar ai giri giri ne zarɗi zarɗi ne da shi shine bai samu ruwan rijiyar giri ne da shi zarɗi zarɗi faƙala bal huwa nu'man wa ma'uhu ɗayyibun annabi ya ce mun canza masa suna ai sunansa Nu'manu wa ma ruwan kuma ɗayyibin shi kenan faɗa ba da annabi ya canza ya ce ya canzo ba tare da toho wani yawu ba ba tare da toho wani abu ba shi kenan sunansa bai zanu ruwansa girgiya annabi ya ce sunansa Nu'man ruwansa kuma ɗayyibu dan da aka faɗa da shi kenan yi ruwan zarfin ya koma da kansa ya koma ya zama ruwan zaki ba yayi ya kai ba yana nan a zarfin zarfin a girin da annabi ya canza da kansa ya canzo zarfin ne ya juya ya zama zaƙin to ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya canja ka aka ce waye sunan ka yace aka ce kafir yace musulmi kenan a kafircin zaka juya musuluncin shi kafircin naka ne zai juya ya zama musulunci kuma rayin imanin naka ya juya ya zama imani daga ya faɗa shi kenan to kuna ɗaukan samfuri ba ko kun ganye a mafarki fa yawwa in kun ganye a mafarki ya ce abu kaza ya ce amma shi kenan shi yasa muke jin daɗi ya rasulullah akwai abin da na roƙa ni ce abu kaza ce kai an baka muna sa rai kuma Allah zai ba mu amma annabi ya faɗa ai magana annabi annabi gaskiya ne alƙawarin annabi gaskiya ne ina fata kun an ba mu ko ka ba mu to Allah ne ya ba mu magana kai to wana ai muna da maganin malaria mu a nan muna da to ya ake yi ma zamzam fa majja fi wa udiya aka zo da wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam Mm, aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam Mm, bidalwin da guga ɗaya min mai zanzam na ruwan zanzam aka jawo guga a kawo fa madda annabi ya yi tofi a wannan ruwan fi daga cikin sai ya kai fada ina fatara adiyara min al-misk ai kurin sai da ruwan kanyin ya fi na almaski a zahiri ruwa amma kanyin ne na kanyin ya fi na almaski ya juye daga ruwa ya koma almaski Mm.
وعد الحسن والحسين لسانه فمساه annabi idan Hassan da Husaini suna kuka an kawo su gurin annabi an bari sai annabi ya miƙa har yanzu haka yana ni miƙa suna tsotsa suna tsotsa lisana ba maza sai tsotsa har yanzu annabi wa kana وكان يبكيان عرشا فسكتا
suna tsotsan har yanzu annabi da suna kuka dan in ruwa sai a ji sun yi shiru suna tsotsan za ka ji ƙurub ƙurub ƙurub suna yin wani abu daga kumfa wannan sun ji daɗi yi mana annabi ya baka hare malam ka tsotsa kai a dan Nijeriya akwai mutum irin ka a duk Afirka akwai mutum irin ka babu annabi ya bada tso- hare ya tsotsa amma mutane saboda kin Allah wayannan ƴaƴan ne wai ba sa su ai duk wanda kaga ya kyazan da Husaini makiyin Allah ne makiyin Allah ne in dai kaga wanda annabi zai mu- zai zai tsotsa hare ya bada hare a tsotsa wata ran ba annabi yana sajada ba sai su yi tsalle fasa hau kan annabi su ki zauka kuma eh sai su ce to to suna dukan annabi suna haka wai jaki suka sa ku Eh, haka suke wa annabi muhammad to shi ko kai ne allah ya yarda yi mana in annabi ya zai ce ainihin laƙa'a ina yaran suke in yayi gwada gudu za su fito sai ga sai da na hasan ya zo da gudu sai annabi ya tafke shi sai rungume ya ce ina ɗayan shi ma ya tafke shi ya ce to haka annabi zai tare in suna tafiya da sahabbai sai haka ya ce ku tsaya ku tsaya bari mu ga yadda za a yi kai ina za ka fice kai ina za ka zo wuf sai annabi in za ka fice sai annabi ya tafke ya ce kai ma dan ba za ka fice ba kai ma dan sai rungume su haka wanda annabi yana musu haka al'umma ku ki wa'annan kuma annabi ya kalle ku da ganin rahama a baya da za a annabi ya kalle ku duk wanda baya son Hassan wallahi baya son annabi Muhammad duk wanda baya son Husaini baya son annabi Muhammad ba son manzala wata ran yana zuwa yaran Madina suka zo suka ce masa ya Rasulullahi mu ma yau mun kama kan ji yara suka ce to me kuke so yace ah mu ma sai dai ka sun ku yanan mu hauka yadda kake wa Hassan da Husaini annabi ya ce to yi kenan bari in fanshi kaina ya nemo goba ko jauza ko goban ne ko launi ya kawo ya ce to ina ba ku wannan na fanshi kaina suka ce eh sai annabi ya ba su annabi ya fanshi kansa ya fice saboda yara ma sun ga yadda Hassan da Husaini suke yi wa wannan annabi na annabi ya zan san kaga murnan da yake fa sai Allah eh in sun zo in kaga shugaban da yake a gaban manzon Allah sai kai mamaki to amma al'umma kuma ga hinan sai da na sai da na Husaini bayan annabi ya bar duniya al'umma ba su mutunta su ba ba su ba su haƙƙin su gaskiyan ba su haƙƙi ba saboda kwaɗayin mulki da san duniya a kai su to lamarin kuma mu abin da za mu iya faɗa wanda suka yi aikin manya-manya suna ciki da yawa shi nan amma dai annabi ba zai ji daɗi da haka ba an tattara an je gurin Allah na Allah ya musu gafara ne ya musu in ba ne ya musu gafara ba ya san yadda zai musu amma dai ran annabi ya ɓaci ko ma me aka yi dai ran annabi dai ya ɓaci anan ko ma menene aka yi ma dai an dai ɓata masa rai mala saboda sai da na hasan guba aka bashi za a binne ya kusa da annabi aka hana har kuma al'umman nasa ne sai da na wuce ne kwana uku aka hana shan ruwa fa ga ruwa ya ya suka ce an hana ya ce wai kuna sa ran ko za ku ya ruwan kaka na lahira na alkausara ku hana ne yin ruwa in ya yi hunkura ya je gun ruwa sai ya ce ba za ka ya ba kuma mutanen sun zauna gindin annabi wasu daga cikin su shar sabon annabi wasu ga ce ba za su suna ciki yace wai kuna sa ran ko za ku yi ruwan kaka na lahira ku hana ni yin ruwa ɗakin da yake zaune da iyalansa aka banka ɗakin wuta ba ɗakin aka banka masa wuta mata da yara suna wayo wayo suka mutu kuma duk jinin annabi muhammadin yaron da yake hannunsa na jikansa ɗan sai da na Hussein aka zo da ƙarfi da ya ji aka kwace yaron malam kan ka ce wani babu sun kai yaron a hannunsa shi ma yake nuna musu ga yadda suka yi sannan abin ya zo kansa aka ce to ga dai annabin ka Allah ka yadda annabi Muhammadu ga ɗan annabin ka yadda ake wa ɗansa ya ɗaga ɗan ya nuna Allah ga ana zub da jinin ɗan ya ce ga jikan annabi ana masa haka da aka zo kansa wani marar imani ya harbe shi da wani kasausawa ta gandansa nan in jini ya zubo ta bakin sa ya iba haka zai mu ga Allah shi Allah ka gari abin da ake wa jikan Annabi Muhammadu ya daga jini ya watsa sama ya ce Allah duba ka shaida fa gafa abin da fa jama'ar Annabi suke yi wa dan Annabi Muhammadu mu dai mu ji da kanmu amma mu duk mumini anan ba zai ji daɗi ba kuma annaba bai ji daɗi ba kuma amma dai an tattara duk an tafi mu kafin mu je mu kula da namu amma dai Allah ba dai Allah ne alƙali ba to an tattara an tafi su masu yin sun tafi wanda aka yi wan an tafi Allah kuma yana nan me ya rage yanzu mu mu kula da namu mu yi kokari mu gyara namu kafin mu je Allah kai mana gafara kuma dole mu nuna kauna ga sayyidina Hussein Allah ya saka musu da alkhairi sayyidina Hussein Allah ya kara mana kaunansa kuma in zaka kaunace yi ba kauna na zamani zaka yi ba dolanka in zaka so sai ka so Hassan da Hussein daya duk mutumin da yake son ɗaya baya son ɗaya munafiki munafiki duk lokacin da kace ya Hussein labbaika sai kace ya Hassan labbaika dole sai ka dabi amma kana son ɗaya baka son ɗaya mutanen da uwa ɗaya uba ɗayan tagwaye kana zan wannan ba ga zan wannan to ai zan ba na Allah bane ba na Allah ba in dai kana son su duk zubin zaka sa dukkanin su jikan annabi ne kuma Hassan ne babba Husaini ne karami kuma duk annabi yana son su kuma zubiyin yanda san nasu zai zama dole sai ka so su sayyidina Hassan daga kirjin annabi daga nan cibiyan annabi zuwa sama nan sayyidina Hassan ya dauka in dai ka kalli Hassan daga kirji daga cibiya zuwa sama annabi ne kuɗin shi kuma Husaini daga cibiya zuwa ƙasa annabi ne to ya za ka yi sai raba annabin gida biyu wannan ya ɗau rabi wannan ya ɗau rabi in baka haɗa su ba ka so annabin dole sai da wannan da wannan san annabin zai tabbata ɗaya ya ɗau rabi ɗaya ma ya ɗau rabi to ka ce wannan rabin kake so ba ka son rabin to ta yaya za ka so annabi wai mu gaya mutanen da ban sani ba ne duk Allah ya yarda da su kuma kar san su ya sa ka ƙi abubakar ka ƙi umaru ka ƙi usman ka ƙi ali san wayannan din kuma kar ya haifar ma da ƙin wayannan abin kowanne a harguɗe yake kuma a shirye yake guri ɗaya manyan kulafawun rahilina duk duniya an ce zuwa ya kulafawun rahilina sayyidina abubakar nawa sayyidina umaru sayyidina usmanu sayyidina ali sune kula bawun rahidina abin da yasa zaka so su hudun yadda wancan muka baka rabi nan ma ai da rabin to abin da zai baka mamaki a nan su hudun kuma bari ka ji abubakar da umaru sun ɗau ‘ya'yansu sun baiwa annabi muhammadu ali da usman annabi ya ɗau ‘ya'yansa ya ba su to nan kuma zai ka yi la'akari da kanka fa a nan ma wani abin ne da abubakar da umaru sun ɗau ‘ya'yansu sun aura wa annabi da usman da ali annabi ya ɗau ‘ya'yansa ya ba su wanne ne ba wanne ne tambayan da nake muku wanda suka ba da ‘ya'yan ne annabi ya fi so ko wanda annabi ya ɗau ‘ya'yansu ya ba su su annabi ya fi so amsa za mu tambaya gunka ka ba mu amsa a huce ko ka tuba ko mu danna ka a wuta hankali a kwance kai tunani tambayar kuma ko kaddara ma ko kiyasi ma ka yi wanda annabi ya bawa su annabi ya fito tambaya nake dan Allah to in kaddarawa kai in ka ce isu ya fi so to sai mu ce me za ka ke yin usman din yawwa in dai zuwa annabi ya fi so me za ka ke kin usman ai ba ali kaɗai ba ir ba ali ya bahi ɗaya usman ya bahi biyu kuma dai yayansa ne na cikinsa wannan usman yaya biyu aka bayi ali ɗa ɗaya aka bayi nawa kenan uku ko to yi kenan in ka ce ali aka baiwa ali an bayi usman har biyu aka bayi to me yasa kake kin usman in annabi su yake so kawo amsa kaga anan ba ka da wata hujja sai kaikayin fadawa wuta banda wannan ba komai in su ya huzo idan kuma kace a'a wanda suka bayi ‘ya'ya annabi su ya fi so na ka kaddara sai a ce to me za ka iya yin abubakar ɗin da umaru sannan kuma a nuna ma tambaya muke muku ta ilimi wai jama'a ba za ku ban amsan nan ba ne tambayar yanzu ta dawo kanku dan Allah ina muku tambaya wanne annabi ya fi so ba wanda suka fi son annabi ba tambayar ce wata kan wata wanne ya fi so wanda saka bayi ‘ya'ya ne annabi ya fi son su don Allah nake muku tambaya ko wanda saka ba annabi ‘ya'ya ne ku yi magana wajen masu jan baki-bakin nan da masu jan farfarin nan ka ja baki ka ɗau fari yau da baki ake ɗaukan fari yayi da bakin ake ɗauka duk mutum da aka ce wane ya sha fari ba da fari ya sha fari ba da bakin ake shan fari haka ne ai da fari ba a shan fari da baki ake shan fari inda ku yi kiyasi wanne annabi ya fi so dan Allah kai kai magana na ga ka sa baki riga kai magana in ko ba wannan bane ya muku nauyi to wanne waye ya fi son annabi a cikinsu wanda suka ba annabi ‘ya'ya su suka fi son annabi ko wanda annabi ya ba su ‘ya'ya su annabi ya fi so yanzu ba maganar so ne ma an rasa yadda za a yi wanne ne annabi ya fi so wanda annabi ya ba ‘ya'ya wanda annabi ya ba ‘ya'ya su ne suka fi son annabi ko wanda suka ɗauka suka bayar su suka fi son annabi amma tambaya ake ma da wanda ka baiwa da wanda ya baka wa ya fi son ka wannan bayi ka yi wannan ba ka yi wa ya fi son ka ga wani ya kura ya daure ne ne kace amsar aini ma ban san amsar ba a amsar ta ku zan samu amsar idan kun ce min wanda annabi ya wanda suka bai wanda annabi ya baiwa su suka ba san annabi ba ka gane fa ba su ba annabi yayi shi kuma mutane ana aunawa wanda kake so shi ya bi ma ko wanda yake son ka duk wanda ya dauka ya baka wallahi kaunanka yake amma wanda ka dauka ka bayi kaunansa kake to dabara za mu yi mai kaunanka shine ya fi so ya fi dacewa a gunka ko wanda kake kauna in ka ce wanda kake kauna shi ya fi sai a ce to mu komo a wanda kake kauna shi Allah ya fi ƙauna ko wanda yake ƙaunanka Allah ya fi ƙauna. Ai, kaga lamarin annabi kan Allah yake dawa In wanda ya baiwa yake ƙauna, wanda kuma suka bayi su suke ƙaunan annabi to mu dawo mu gani, shi kuma Allah wanda yake ƙaunan annabi Allah yake ƙauna, a kowanda annabi yake ƙauna Allah yake ƙauna. don wanda suka wanda zai kaunaci annabin da wanda wanda ya kauna wanda annabin ya kaunata za mu ga matsayin su duka ai shi annabi ya dauka ya bayar ya kaunace su ku gane wannan wayannan kuma wanda suka dauka suka bayar sun kaunaci annabi kuma sai mu dawo mu ga Allah kuma su wayannan da wayancan wanne Allah ya fi kaunata idan ka duba ka gani sai da na Ali bin Abi Talib duk yakin da aka yi na duniya shine shugaban mayaka manzon Allah babu wani aiki mai wahala a duniya ba kaman abu to filin daga in dai yaki za a yi ba dan anan dagar yakin ba musuluncin kana ga zai kahu a tambaye ka ce wanda ake fi komai wahala za ka ce babu irin yaƙi ka rike tuta ka yi yaƙi ka kwantar wa da mutane mazaje a ɗaga tutan la ilaha illallah a wannan fagen ka duba babu irin ali ibn abi dalib yaƙin kuma da za a je a kwantar da maƙiyan da kafiran idan babu kuɗi zuwa yaƙin ma fa ba zai yi ba dan za a yunkura abu ta yaƙin sai da usmanu Usmanu duk wani matsala na a zo a kai kuɗi a zubar ran annabi ya yi fari a fita wannan kuma sai Usmanu dan ba kuɗin yakin ba zai yi ba shi yakin kansa sai da kuɗi ya yi ko to wannan ba za a kalli kowa ba sai Usmanu kuma annabi da ya zo duniya yi kadai tilo wanda ya daure ya zo ya ce la ilaha illallah wanda ya fara rabawa ya zama na biyu sani ya sinaini annabi yana na ɗaya wanda ya zama na biyu ya ce wallahi ba za a barka kai kadai ba abubakar ne a lokacin da kafirci yana da ɗuminsa bai huce ba fa duk duniya ba a ƙaunar annabi ya wuce ce ni na son ka a dubu wannan kuma a gani duk duniya ba ne ƙaunar annabi sai matarsa Khadija mace namiji da tilo ya wuto yace yana bayan Annabi Muhammad sai Abubakar in ka kalli wancan ka kalli wannan kai kadai a duniya mutum ya zo ya ce ya Rasulullahi ina bayan ka ba wanda yayi wannan fa sai Abubakar idan an kalli wannan Abubakar din ya dawo kafircin duk da haka yana nan a yadda yake kiran sallah sai a daki sai da kurtu ladanci a biri baya yoyuwa ana azabtar da mutane umaru ya zo ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa mu ne a gaskiya ko su ne haka ya rasulullah mu ne a gaskiya ya ce to yau wallahi ba za a yi musulunci a goye ba sai a fili a fito a bayyana mutane martaban ce ba zai yoyi ba ya ce sai an fito fili ya za aka yi jerin gwano aka fito fili aka tsaya aka bayyana musulunci duniyar musulunci ta yarda musulmi suna musulunci shi kuma a kalli wannan aikin a kalli naza a kalli na abubakar a kalli na umaru a kalli na usman a kalli na ali wanne ne aikin sai bi idan an kalla an gani kuma zai mu ƙara tambaya ce to mun ji mun ji an ganin waye ne dan uwan annabi Muhammadu idan an duba waye dan uwan manzon Allah dole lamarin ya komo kan sayyidina Ali bin Abi Talib shi dan uwan annabi ne kuma dan annabi ne sayyidina Ali bin Abi Talib dan uwan annabi ne dan annabi ne muna nawa sarkin manzan Allah ne ya taro abu guda uku maga yaƙin manzan Allah ne kuma sannan bayan wannan gaba ɗaya ilimin da ya sauka ga annaba Ali aka baiwa ya ce ana madinatul ilimi waliyun babu ha ya ce Ali ɗan uwan annabi ne bayansa kuma ɗan annabi ne shekaran yunwa annabi ya je gidan abu ɗalib ya ce baba ya yanka ka bani wani ɗaya wanda ni ma zan rage ma wahala sai ya ce ga wanda ya imani da kai dama ali ibn abi talib dauki ka tafi da ya dauki sayyidina ali ya rike abun sa gidan annabi ali ya girma a gidan annabi ya girma dan annabi ne dan uwan annabi ne annabi ya dau yarsa wanda ya zo fiye da kowace yarsa ya bayi kuma annabi ya ce ana madinatul ilmi waliyun babuha in dai ilimi ne ake maganar ilimi sai da na Ali ne to tambayar ku nake shi mai ilimi shine jagora ko maran ilimi wanda suna da ilimin bai kai na alim ba su za mu sa jagora a tafiyar da ilimi ake jagoranci inda ilimi ne to a duba matsayin ali dai a duk sahabban annabi ba mai ilimi irinsa a duba wannan a yi tunani a yi bincike a dawo bayan wannan ha'ila yau idan an duba Ali ya kamata a duba Usman bin Usman sayyidina Usman maka yayi tsanani zaman maka ya gagara suka ce ya rasulullahi ba ma iya zama a maka a nuna da mu wani guri annabi ya ce ba zai yoyi ba dole akwai wani sarki mai adalci a nan bayan tsallaken ruwa sarkin habasha sarki na jaye ku ƙaura mutum ya gudu da addininsa wajibi ne saboda haka da izini na ku ƙaura ku bar maka ku je maza Ethiopia ku je ku zauna ku yada addininku maganan ƙauran da ake duk mutumin da ya ƙaura saboda Allah da annabi ya je ya raya addininsa to a sahabbai wanda ya fara ƙaura kaf a cikinsu sai da na Usman ne shi ƙauransa ba ɗaya bane ya ƙaura daga makka ya je ethiopia kuma da ya ta ya tafi da ƴar manzan Allah bayan ya tafi da ƴar manzan Allah zuwa ethiopia da aka dawo ya sake ƙaura daga makka kuma zuwa madina wanda ya ƙaura daga makka zuwa madina wanda ya ƙaura daga makka zuwa ethiopia ya yi ƙaura biyu kuma yi ne farkon wanda ya ƙaura in za a dubu usmanu a dubu wannan a gani ranar yakin badar yar manzon Allah ba lafiya zai je yaƙi annabi ya ce ka tsaya ka kula min da yata ya fi ka je yaƙi ya zauna yana kula da yar annabi da aka je aka dawo bai je yaƙin ba amma ƙaunan da annabi yake masa sai da aka raba gani ma aka bashi shi kuma annabi wa ma yandibu anil hawa in huwa illa wahyuhe allamahu shadidul quwa baya biya zan zuciya man bai je yaki ba an dauka an bayi ka san da wannan matsayi na sayyidina usman a gurin annabi muhammadu annabi ya daga hannu haka tun daga iya yana addu'a ba mu taba jin wanda annabi ya daga hannu yana addu'a har gari ya waye ba sai usman Allah ka ba sayyidina usman kaza Allah kai wa Usman kaza Allah kai wa Usman kaza annabi bayan ya yana addu'a sai da alhujir ya danno mutum da ya tar a duniya wa annabi yayi wa addu'a ya ci dare gari ya waye akan zahi kadai kul babu sai dai Usman ibn Affan sai da na Usman yi ne ya je gidan annabi yana ruwa ya ga ba abinci ya tambaya a ummina Aisha ina annabi yake ya yi ga mihrabansa saboda ya roƙa mana Allah ga halin da ake ciki ya ce ke Aisha an yi ga irin wannan halin yanzu ba za ki gaya min ba Aisha da ya dawo malam ya je ɗauko raguna a gyare raguna a soye alkama dibino kafin annabi ya fita sai da ya cika gidan da abinci ya ce kuma ki yi alkawari daga yau in za a yi ga irin wannan sai kin gaya min sai da ta alkawari annabi yana fitowa ya duba ya gani abinci dam an cika gida ga abinci ga abin sha ga dibino da komai aisha ya tambaya ce daga ina wannan ya ce usman ne sai ya koma ya koma mihrabinsa Allah kai wa usman kaza yadda ya hare mana hawaye a gidan nan Allah ka hare masa hawaye annabi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a shi kuma ya kamata ku kalli wannan matsayin da yake da hi gurin wannan annabi namu ran da za a je yakin hudaybiya aka tsare mutane aka dawo aka yi sulhu kafin a dawo da aka tsare annabi ya ce to jama'a wa za mu aika ne ya je tsakaninmu da kafirai a nemi izini za mu je ba da niyyar yaƙi ba ba da niyyar fada ba mun zo za mu kewaye ɗakin kaba mu yi ɗawabi mu yi umaranmu mu dawo wa za mu aika ranar yakin hudaybiya wa za mu aika annabi zai aiki sai da na umar ya ce umar kai za ka ya ce a'a ya rasulullahi ni da mutanen maka wallahi idan na je za a yi wani abu ko a ni ko a su dama ba su da maki iri na saboda haka ina zuwa ma ni ba za a tambaye ni me ya kawo ni ba kurin in dai an ganni sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai dai annabi ka aiki Usman sun fi ganin darajarsa akan mu a duk wannan magana sai dai ka aiki Usmanu Usmanu shi ne manzan manzan Allah shi ne manzan manzan Allah jama'a a ce yau kai ne manzan manzan Allah kuna jin matsayin eh kuna ji aiko eh rasulu rasulullahi usmanu rasulu rasulullahi shine manzan manzan Allah a ga ya sai na usman yace ba komai zai tafi sai da na usman ya je maka arnawa da kafirawa da mushrikai suka taso maka da suka kalla suka ga usman ne ibn affan sai suka girgiza kan suka ce kash dama wani ne yaro suka ce an zo mana da mutum mai yawan kyauta mai yawan alkhairi a nan garin maka kafin ka bar garin nan ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ka karya mu mai kyauta ne ka ba wannan ka ba baban wannan ka ba dan wannan ka yi wa wannan alkhairi dukiyarka ka yi alkhairi muna jin kunyar ka Usman amma tun da ka zo ka zo ka yi dawafi a ɗakin ka ba ya ce wallahi ba zan yi ba annabi bai kewaye ɗaki ba zan kewaya wallahi ba zan yi ba sai dai annabi ya kewaya sai sahabbai kuma nan suna jira suka ce usman daɗin sa ka ga yanzu zai kewaye ɗakin ka ba annabi ya ce ba zai yi ba wallahi usman ban kewaye ɗakin ka ba ba zai kewaya ba na san matsayin sa a guri na haka ya faɗa saboda alfarmar saboda alfarman wannan annabi namu ya ce usman ban kewaya ba zai kewaya ba aka yi ya ce wallahi ba zai kewaya ba ga annabi ne turo ne ga alkawarin da ya zo mu yi ku bar mu za mu zo mu kewaye ɗakin kaba gashi gashi daga nan sai kururuwa na ya dan ya taso ya ce kurin an kai usman an kai usman sahabai ne suka yi mubayiya kowa ya dau yayi ga maka da niyan ko a mutanen maka ko a su kafin su zo sai ga usman an sako ya zo da an sako ya zo dama rike shi suka dan yi kadan da Usman ya zo aka ja mun dauka yan ba mu labarin gahi gahi yace a dama ko dan rike ni suka zuwa wani lokaci kuma sun sake ni sai annabi yace yaya kai da wafi a dakin ka bace ya rasulullahi ba kai da wafi ba zan yi sai kallon sahabbai suka ce sadaka ta rasulullahi yace na ga ya muku Usmanu ban yi da wafi ba ba zan yi ba ai liman mu baya riga limami sunansa kenan to bayan wannan akwai lokacin da kuma ya auri 'yar manzan Allah sahabbai suna zuwa gidan su dawo suna zuwa gidan su dawo annabi ya aika wani naman miya ya kai gidan yarsa da aka kai naman miya gidan yarsa shi wanda aka aika bai dawo da wuri ba sai ya yi jinkiri to sai da na da ya jinkiri da ya dawo annabi ya tambaye ya ce me ka gani ne ya ce wala ya rasulullahi wani yayin sai na kallai amaryar usman wani yayin na kalli usman na rasa ma wanda zan kalla sai ake jira su abin suke ya rasulullahi kai ai usman da amaryarsa mu ma zuwa muke gida gida muna kallo kurin muna kallon ba mu taba ganin amarya ta ci kwalliya ta yi kyau ta dace kamar irin yar kama ya rasulullahi ba mu taba ganin ango wanda Allah ya bayi kurjini ga sura ga zati ga maiko ga rufin asiri rufin asiri irin irin mijin yarka ba sabai suka daina wani hira a gurin annabi sai ziran usman da amaryarsa to annabi da ya ga ziran yawa ya ce kai tunda abin ya kai haka mu ma mu je kallon nan mu huta saboda in bai je ba hankalin mutane ba zai dawo nan ba suna gaban annabi ma hankalin yana gidan annabi ya ce ku tayi mu je kallon su Usman din nan da mu ma annabi ya tayi sabai suka ja zuga aka zo kowar gida aka yi sallama sai da na Usman da matarsa shi yana kan kujera ita tana kan kujera suna zaune aka ce annabi ne yake sallama sai suka tashi suka ce za su zo ne aka ce a kuɗe annabi ya ce ku ce su zauna inda suke su tsaya ina zo a tsaye annabi ya sallama ya ce to mutane suna zuwa kallon Usman mu ma kallon nan muka zo mu gan ku ya ce bari mu fara kallon yata ya kalli yar ya kalli yar ya ce yarinya ya ce ya kalle ta ya ce to bari in kalli ɗana ya kalli usman ya kalla ya ce ke mijinki ya yi kama da kakanki annabi ibrahim ke kuma babanki mijin naki ya yi kama da kakanki annabi ibrahima ke kuma babanki annabi muhammadu annabi ya ce to ku koma ku zauna kan kujerunku dama kallon ku muka zo yi mun kalle ku kuma salamu alaikum mun koma sai an jima to za mu tambaye ka wanda annabi yake zuwa kallonsa mu fa ana neman Allah ya nuna Allah ya nuna mana bara ajiye Usman anan an ajiye shi ya ajiyu bari mu kowa mu kalli abubakar sadiq sayyidina abubakar sadiq matsayinsa a gurin annabi farkon wanda ya bada gaskata annabi duk duniya abubakar ne annabi da yayi mi'raji yayi isra'i da yayi mi'raji yayi isra'i ya je saman bakwai a saman bakwai yake jin gurnani da kukan zuci kuma yake jin ɗanyin abubakar ya ubangiji ina jin kukan zuci da ƙanyin abubakar yake wannan kukan zucin da kake ji abubakar ne ya san duk yadda ake yau baka duniya yi ne yake zuciyarsa ce take amsawa take kuka saboda rasa to yake kukan zuci saboda rasa ka da ya yi isra'i ya yi miraji ya dawo da ya dawo yana dawowa farkon wanda ya yi imani da isra'in manzan Allah yi ne sai da na abubakar da aka bayi labari annabi ya yi miraji ya yi isra'i ya yi miraji ya yi isra'i yaya kana ji an ce abokinka ya je daga nan zuwa saman bakwai ya ce walau abu adamin zalika ba ma daga masallacin kudus zuwa masallacin harami zuwa na gudu wallau abu da kai ko ya hu wannan nisa ya ce wallahi na yi imani shi za a ke kiransa da abubakar sadiq e garba abubakar sadiq shi za a ke cewa sadiq sadiqu din da aka dawo a israki aka buga masa tambari igiya ne ya yi kasan zama da annabi aka manna masa wannan tambarin igiyar sadiqu sai da aka isra'i aka manna masa kafin sadiqun an manna masa a tiku eh duk manyan sahabban annabin nan dukkaninsu abubakar na zai je ya rato ya kai kai zo da Allah ka zo kai imani su zubair dan awami su waye su waye su waye har usman ma yana ciki duk yi ne ya jaji musu ya zo gaban annabi ya ce da karfi da yaji na farauto wayannan sun karɓi musulunci kuma ku musulunta ya farauto mutane su musulunta ya farauto su musulunta manyan zigazigan sahabban annabi gaba ɗaya zai da na abokar ya tattaro su ya kawo suka karɓi musulunci a gaban kuma duk wani wanda kafiran suke wa azaba sai da na abokar yake yanta su ya ga bilalu malam ana gallaza masa azaba idan an ɗaura masa igiya a bayansa ana dukansa in rana ya yi a kwantar da shi a masa azaba babu irin nau'in azaban da ba a yi masa ana masa azaba annabi ya zo zai fice yana ahadu ahadu Allah ɗaya Allah ɗaya annabi ya tsaya kansa ana masa azaba ya ce ba komai Allah ɗayan da ka faɗa shi zai kwace ka zai ɓace ka in Allah ya da Allah ɗayan shi ne zai ɓace ka daga nan da ya dawo annabi ransa ya ɓace ya ka malayin shirin ya zaune abubakar ya zai na kwana annabi sai zai sa lafiya ya ce rasulullah ya na garan ka ɓace me ya faru ne ya ce abubakar ya ce bilalu na ga ana azaba yana Allah ɗaya ya ce ya rasulullah to sai an jima sai abubakar ya koma gida da ya je cika da kansa da kuɗi ya kankara ya je gun sai ya dingila da ɗin ya ce kai wannan bawan nawa ne kuɗinsa kake so ya ce kai za ka iya biya ya ce ka ninka sau goma a hidiye na zo a hidiye na zo saboda za a yaye baƙin ciki da a hidiye na zo sai da ya ninka kuɗinsa goma aka zuge jaka aka ɗau zinara aka bayi aka ce sai me aka ce babu ya ce to ba mushi an biya ka kurin ya je gida aka wa bilal wanka aka sa masa kaya aka gyara shi can an jima da zai zo gurin annabi ya zo ya rasulullah suka zauna da annabi ya waya sai ga bilal sai murmushi ya ce abubakar ya kai ce ya rasulullah dole ku ta mare yayi ka zo kana tagumi ko ranka ba ce ai ba zai yi muna zaune da kai annabin Allah mu so muke mu share ma hawaye ai ba zai yi muna zaune da kai mu zauna wannan zaman ba aka ce gayi mun kama shi ya bauta ma Allah mun cire shi daga wancan bauta annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan bilalu mutanen maka duk abin da suka yi ba wanda suka walakanta irin bilalu annabi yace kai zama ba ladan shi sai kayi abin da ran kowa kai ma sai ya baci suna zaune sai da kaje ce Allahu akbar Allahu akbar in ya zace yake ashhadu an la ilaha illallah yana gidan sallah sai masu tsurku suka zo suka ce ba cewa yake ashhadu ba ya rasulullahi cewa yake azhadu yake azhadu ne a bakin zagun Allah ashhadu ne ba gyara dole ku hakan zai yi saboda alfarma dolan ka ko bai iya kiran sallan ba da yi din dai da ba ka san da yi shine ladanin namu shine yawa ko ba ka san sa wai yi da bai iya kiran sallan ba dan ka gane ko ba ka so yi ne ladanin namu yi da bai iya kiran sallan ba kai da kai iya kiran sallan kuma dole haka za ka haƙura da kira'an shi ne dai ladanin ko bai iya ba da yi ne ya faranta annaba rai ya kunto bilalo ran da za a je yakin tabuka sai rina abubakar ya fito Allah yana neman gudunmawa jama'a wa zai bai wa Allah gudunmawa da aka fito sai rina abubakar da ya fara fito da kayan gidansa sai da ya fito da sai da ya fito da gaba ɗaya har taburman da zai zauna sai da ya ce a bai wa Allah abubakar bai zo gurin annabi malamai sun ce ba yayi sati aka ce ina abu maka da bana ganin za ka ce ya rasulullahi abin da zai sa ya zo gunka ba yi da shi duk ya bayar sadaka a je gurin ummi na fada ma da kira ka je gurin ummi na fada ma ka samu wata riga rigan ma an dinke ta da kayan dibino guri guri guri wannan rigan ya ja aka nemo aka bayi ya ara yana sawa sai gaban annabi muhammad sai annabi ya tambaye ta abubakar a gidan naka ko ka bar wani abu ya abubakar ya ce na bar ku da kai da Allah kun ishe ni na bar ku da kai da Allah kun ishe ni abin da ya gaya annabi kenan ba abin da ya bari duk ya ba da shi saboda ƙaunar Allah da annabi kuma ƙur'ani ya yi jinjina a kansa wa ma mana ɗaya wata ɗaya wa saddaka bil husni ko wa ma man ne ne fasa ne can da ya je ke cewa wa ma mana in wa ma man can ƙarshen warhe za ku ja mai can ƙarshen ne da yake jan wa karbe to ayan bayan da haila in labti ga'a bai ba da kuma in labti ga'a waje rabbi la'ane wala saufa yarde Allah ya ce in labti ga'a duk abin da abubakar ya bayar ya ce ya bayar ne don neman yardan Allah in mun je lahira in ji Allah Allah ya ce idan na dinga danna masa alkhairi da albarka da kyauta sai ya ce ya isa zan tsaya in ji Allah Allah ma ya ce wallahi sai abokar ya ce ya isa an Allah ya dinga danna masa wannan shi ne matsayinsa a gurin manzan Allah sannan a duba a gani a dawo kan jadawalin farkon wa ya fi so wa yake so shi ma ba duk maganan da za ku faɗa fa akwai kulli akwai kulli cikin kulli dan hadisin annabi za ka tambaya an tambaya annabi aka ce wa ka fi so ai ya bada amsa in ka bari wancan muna kallon wannan yi annabin an tambaye a maza wa ka fi so a mata wa ka fi so to kai tanadin wancan hadisin kafin ka ba mu amsa yawwa ai annabi ya ce na fi son wane na fi son wane sannan kuma da za a je yakin tabuka sai da na ali bin abi dalib da zai fito yakin ya aka yi annabi ya sami ya ce ka zauna kama da gadin garin madina ya rasulullahi na zauna cikin mata da yara ya ce ba ka so ka zama matsayin musa da haruna ba ka so ka zama matsayin musa da annabi haruna ka zama kai ne wakili na kai ne haliba na a ban ƙasa sai ka san wannan sannan bayan wannan haila yau dawo kan sayyidina umaru sayyidina umaru duk wani mai rayin kunya na duniya da ya zo ya zauna gaban annabi ba mu taba ga wani yawa annabi rayin kunya umar yana gurin ba in in sayyidina usman yana share hawaye wajen kuɗi to yi kuma yana share hawaye wajen rayin kunyan mai rayin kunya ba ya masa wargihi akwai wanda ya je isra'il ya dawo wani mutum ya ce ka je isra'il ka dawo rasulullah ya ce na je na dawo ya ce to daga gabanka na dama sai annabi ya daga ya ce daga nagu ya daga sai ya sauke na daman sai yi dariya ya izgilanci ya ce me yasa kai dariya ya ce a da so nake ayi in na ga ka dan bar kasa ka dan akan wannan ka je Isra'il ka dawo waye heda waye hedan ka yace Umar ne yanzu na je gun sa zai ban takardar heda yace kwarai in ka je takarbe da za ka samu kwarai ya ce na'am shigo da yake wawa ne ba hankali ai da ya tayi da gudu ya je gidan sai na umar ya faɗa magana ya ce gayi gayi gayi yadda muka yi da annabi ya ce takardan shaidan kake so ya ce yi takardan shaidan nake so mana ya ce to bari a ɗauko maka sai sa takobinsa a cikin luru yana hutuwa yace gayi yace yana ina wabda nan da ya dauke kan sai da ya bari yayi wanka ya gyara zai je gurin annabi ya daukan ya sa cikin rigansa ya zo ya gaisuwa na girmamawa da ya girmama ya ce ya rasulullahi ga wani ya ce na san za a yi haka ya ce ai ya ce na san za a yi haka wani mutum da ya zo musulmi ne da yahudu suka kawo hukunci gurin annabi annabi ya yi hukunci da ya yi hukuncin a hukuncin da ya yi wannan yahudun ne da gaskiya musulmin namu bai da gaskiya to da aka masa hukunci da aka tayi a gurin annabi ya ce to ya gode yana tayi ya ce wallahi bai yarda ba dama da farko baya so a zo gurin annabi sai dai a je gurin kaba dan ashirabu sai dai a je gurin dagu shi kuma yahudin ya ce a'a ba na so mu je gun kaba sai dai mu je gurin annabi ya ce to kai yahudi ya ce to ai na san adalcin annabi mu je gurin sa na yadda yaki da kyar aka ja ya sai da annabin ya da yahudi ya ce bai da wai sai dai a je gurin umaru sai dai a je gurin umaru an fita a gurin annabi ya da ya je ya ce wallahi sai dai a je gurin umaru hi bai yadda ba tun da kace a je gurin umaru a je yanzu yahudin ana zuwa gurin Umar ya ce ba Yahudan ya ce wannan ne rigima ya gama mu da shi mun je gurin annabi ya mana hukunci shi ne ya ce yi ba bai yadda ba sai an zo gurin ka ya ce annabin ya hukunci ya ce bai yadda ba zo guri na ya ce to bari hudu muku hukunci yi mana bari hudu yana a gurin da ya zare takwab ya dauke kan babu ya ce wannan yi ne hukuncin da muke wanda bai yarda da hukuncin Allah da annabi Muhammadu ba mu haka muke yi in dai mutum bai da hukuncin Allah da manzan Allah ba sai da na Umar ya ce mu haka muke yi mu haka muke yana fitowa zai je gurin annabi yi ma ya zai miƙa kan ya ce ya Rasulullah mu haka muke wanda bai da hukuncin ka da hukuncin manzan Allah ba haka muke yi annabi yana kallon sai ya ce abubakar fil janna annabi ya ce abubakar mun baka aljanna umar fil janna umar mun baka aljanna usman fil janna ali fil janna sai ka kalli wa'annan matsayin nasu kuma na su duka shi abubakar dan aljanna umar dan aljanna usman dan aljanna ali dan aljanna a dawo a duba matsayin yar manzon Allah ta isa aure ummi na Fatima Abubakar yace ina so ya Rasulullah bani yace a'a ba zan baka ba dan uwa na zan baiwa Sayyidina Umaru yace ina zan innan zaka ya Rasulullah yace a dan uwa na zan ba ba zan baka ba dan uwa na zan baiwa sai ka ga matsayin Sayyidina Ali anan yanzu wa'annan ya fi so ko Ali ya fi so anan in ka ce Ali ya fi so to ga yi ce bare da shi kuma ya ana ke ganewa in kana da ya ka ɗau yarka ka ba mutum fa jama'a za ka ba yarka wanda ba ka so sai dai ka dara yi kuma idan ka hana yarka ga wanda ya nema hannun ki ne ga wanda ya nema kinsa kake kana son sa to ka bayi mana jama'ar manzon Allah fa a dubu wannan a gani ya ce duk ba zan ba ku ba ɗan uwana zan bai ba annabi ya ɗau yarsa ya bai wa sayyidina aliyu ibn abi dalib wannan daraja ce kuma ranar da aka yi yakin gwalolo ku duba yadda aliyu annabi ba ga fa kabarin da ba irinsa amru bin abdul wuddi al'amiri ka dubi wannan kai kallo wannan arnan yadda sayyidina Ali ya kwantar wada ya faranta wa annabarai a wannan aikin da aka yi na ranar nan dai yi amr bin abdul wudi shine magwajen yakin hausa suka ce zakarin gwajin dabi to a nan aka yi maganin zakaran gwajin dabi da aka gwada dabin zai kai zakaran shi zakaran bai rayu ba ai zakara namiji ne da aka gwada dabin mutuwa ya wallahi sannan bayansa zai zubairu dan awwam zubairu dan awwam ka duba wani arne da ya fito ya zauke amma ba ka gane zubairu dan awwam din fa sayyidina abubakar ne dau ya bashi zubairu dan awwam kuma abubakar yi ne sanadiyar da ya jaji moyi ya kawo ya musulunta kuma ya dau ya ya bai wa zubairu kuma idan ka ba zubairu ya kaman ka ba annabi ne domin zubairu dan dan safiya ne safiya kuma wato anniyar manzon Allah ce safiya yar abdul mudallab ce tunda zubairu abubakar ya dau ya ya bai wa dan safiya to kaman ya ba annabi nan ya bai wa ɗan anniyar annabi ya kuma ya dawo ya bai wa annabi ya yi ma biyun ne da shi sai na usman annabi ya ɗau ya bayi ta rasu ya ɗauka ya bayi ta rasu sai da na libin abi dalib shi ma biyun ne da shi bayan fada ma ta rasu wannan yarinya a amama bintu zainabu bin abi asi bi kanyar manzon Allah sayyidina ali ne ya aure ta yana auren yar manzon Allah bayan ta rasu ya auri bi kanyar manzon Allah shi ma biyun ne da shi sannan a dawo kan sayyidina umaru a ga meye matsayinsa a gurin annabi kai a gaya muku da Allah wai da annabi ya koma ga Allah suwa aka binne kusa da annabi Muhammad dawa dawa haka binne kusa da annabi Muhammadu tambaya muke yi da Abubakar da Umaru to dan kana ga wayancan suna nesa yanzu zan tambaye ka yanzu shugaban kasa in ya zama shugaban kasa dan ya ajiye gwamnansa a jigawa sai ka ce yana nesa da yi ai wayannan gwamnonin sa ne in suna nesa ba za kusa da yi mai yiwa ba ka auna anya kusan ba nesan ba ta daraja ba ce kuwa tambaya nake muku wata nezan anya bai wani kuzan kuza ba hauza dai suna faɗa dai niyya ya fi kwanan masallaci wani yana neza ba amma ka gane yana kusa sai da na usmanu ka daina ganin fa yana neza ka duba gwagwarmayan da aka sha a kan haƙurin da ya yi lokacin da za a kai ya yi ba annabi ba yana lahira amma aka hana sai da na usman ruwa fa zai ya ruwa ka hana yi ruwa ya yi bayani aka hana yi aka ce usman ya ce na amda wai ya sai ka yana waiwaya a bayan katanga sai ga manzon Allah ya ce usman an hana ka yin ruwa ya ce ga ruwa ni na baka annabi ya bayi ruwa guga guda ya ce ka sha duk duniya sun hana kai ce ni na baka ruwa a lokacin kuma da za ka yi aka bayi ruwa annabi ya ce in ka tayi da azumi gobe da ni da abubakar da umaru muna jira a gunmu za ka yi buɗe baki ba mai yin ruwa sai ka zo sai da na Usman ya dau azumi annabi ya ce ka zo da mu za mu yi buɗe baki azumin ka ɗauka a duniya buɗe bakin da kai da da mu wai jama'a ka ɗau azumi ana jiran ka a lahira za ka yi buɗe za a yi buɗe baki da kai wannan lamarin jama'a mai hattara mai hankali ya duba ya gani mana yadda zaidina ne ya yare masa a wata rijiya na wani yahudu yahudin in musulmi sun zo sun ɗau kaya daga siriya in ruwa sai ya kai musulmi rijiyan nan yahudu sai hana musulmi shan ruwa annaba nan sai ya ɓaci ya game da ɓacin rai akan wannan musulmin suna mutuwa sai da na usman ya shigo gurin annabi ya ce ya rasulullahi me ne annabi ya bada labari ga abin da yake faruwa yana tayi ya ce ta ya rasulullahi sai na dawo ya cika jaka da kudade ba adadi saboda ya je faranta wa ba inda ya biya sai bakin rijiyar ya je kirawo yahudin ya ce rijiyar ka nawa nawa kudin rijiyar ya ce kudin rijiyarsa kaza ne sai da aka lanka kudin sau goma aka ɗauka aka baka aka bayi aka ce to duk musulmi kowa ma ya ya ruwan kyauta kai ne agun ka arziki ya dawo gurin annabi kafin ya zo jibril ya ba annabi labari yana zuwa sai ta da annabi yana murmushi yana zuwa annabi rungume ya ce usmanu haka ka mana ka faranta mana rai duk al'umman duniya ka faranta rai a dalili na Allah ya saka ma da alkhairi in an duba na wa'ancan to yi kuma a dubu wannan a yadda ya yi wa wannan annabi namu jama'a ku yi tunani jama'a ku yi izina ku duba ku ga matsayinsa a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dawo kan sayyidina umaru an yi wa annabi tambaya annabi ya ce wazirai na wanda suke sama jibrili ne da mika'ilu wazirai na a ƙasa annabi ya ce umaru ne da abubakar wayannan su ne wazirai na a ƙasa wayannan annabi ya ce su ne wazirai na a ƙasa bayan nan annabi ya ce umaru ya ce layin da umaru yake bi ya ce wallahi dan baya bin layi duk inda umaru yake in umaru ya yi nan shaidan sai dai ya yi nan in umaru ya yi nan shaidan sai dai ya yi nan amma umaru ya bi layi shaidan ya bi wannan layin babu shi duk inda umaru yake a gurin wannan babu shaidan bare ma kafiri abin da yasa aka ce shaidan baya bi bare ma arne arne bai isa ba ina fata kun fahimta to bayan wannan ha'ila yau darajar da Allah ya wasa da na Umaru a matsayin da yake da shi a gurin wannan annabi namu wata rana annabi ya ga wani rijiya wani fage ne ya ga ya kulle gadina annabi ya sa mai gadi ya ce kar kowa ya higa karkowa ya zo can an jima aka ce sai wani ya kwankwasa aka ce ya rasulullahi wani yana sallama ya ce kuma za albir ka ce ɗan aljanna ne ya yigo wannan mai yigo wani ɗan aljanna ne da aka bude ya ga sai da na abubakar ne can an jima aka ji kwan kwan kwan aka kwankwasa aka ce mai gadi ya ce ya rasulullahi wani yana sallama ya yigo ya ce ka ce ya yigo kuma ka masa albihir da aljanna ya yigo kuma ɗan aljanna ne ya yi go ɗan aljanna ne ya yi go ɗan aljanna ne ba mai yi go wato ku ce Allah mun gode ma to ku da kuka zauna yi kenan mu yi ta zama haka mu yi ta zama ɗan aljanna ne wannan dan ya ji ne yi ba daga shi ya yi go ɗan aljanna ne da aka bude wallahi sai da na umaru ne ya higo to wannan darajar a ce annabi bai ganka ba a ce ka higo kuma ɗan aljanna ne to ya kamata a duba lokacin da mata yan annabi suka haɗa kai Allah ya ce wa in tazahara alai fa inna Allah huwa mawli wa jibrilu wa salihul mu'minina mutane suka ce sayyidina Umar ne da sayyidina Abubakar malamai da yawa sun tafi akan su ne salihul muminuna wata rana sayyidina ali yana kallon sayyidina umaru sayyidina umaru yana kallon sayyidina ali kowa yau kowa murmushi sai ce kai me dalilin da zaka mun murmushi yace a to annabi ya ce ala kai ne zaka fara tsallaka sirati sayyidina ali yace annabi yace kai za a fara baiwa takardanka a hannun dama a ranar lahira sai da na abokar da ya je gurin annabi ya faɗa ya ce kai ina ruwanka da maganar takarda an kana buƙatar takarda ni ma to za mu tsaya nan eh amsar waye ya fi a gurinsu waye yake da daraja gurin annabi amsan tambaya biyu ne wa yake da matsayi waye yake wanda suka ba annabi ya'ya su ne da matsayi a gurin annabi ko wanda annabi ya ba su ya'ya wanda suka bayar su suke son annabi ko kuma a'a wanda annabi ya ba su su annabi ya fi so kudin dole abin da za mu faɗa radiyallahu anhu wa razu anhu duk Allah ya yarda da su sun yarda da Allah amma daraja na ɗaya shi ne abubakar shine ahlus sunna suka tafi a kai daraja na biyu sayyidina umaru daraja na uku sayyidina usman daraja na hudu sayyidina ali akan alin ne da usman ake kai ruwa rana amma ahlus sunna sun tafi daga gan abubakar sai umaru sai usman sai ali ba mu da wata amsa sai dai mu tafi akan hanyar da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kai kuma dukkaninsu ma Allah ya yarda da su bayan wannan ma kuma akwai wani sarƙaƙiya tsakaninsu na daraja wanda ba kowa bane ya sani yi zaidina umaru ma yar gidan ali yake aure yar gidan ali ne a gidansa yi umaru yana auren umma kalsum yar gidan sayyidina ali shi kuma sayyidina ali yana auren matan abubakar bayan abubakar ya rasu ita ce asma'a binta umaishi wanda da asalin matar matar yayan sayyidina Ali ne Jafar ibn Abi Talib bayan ya rasu abun ya yayin shahada Abubakar ya aura bayan Abubakar ya wafati sayyidina Ali ya aura dan da yake agolan Abubakar Muhammad ibn Abubakar shi ma gaban sayyidina Ali ya girma to iya nan za mu tsaya dukkansu Allah ya musu daraja Allah ya ƙara musu daraja mu da muka faɗi darajarsu Allah ya mana daraja saboda marka jama'a aiwa na ba salati goma ina ku manta wannan kudin da malam Abdullahi ya kara mana mana wurin lahi a karanci fatiya gaba uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kulu huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji a garancin fatiha cikin tarbi bukatun mu Allah ya biya wannan sallah da yazo Allah ya same cikin daraja bismillah da kulu huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji hada da fatiha da salatul fatiha
الغاء الحمد لله فأنا تتبعون كثير من شيء